الرجيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا في الزغل وبعد alhamdulillah gode Allah subhanahu wata'ala da ya sake gama mu a wannan halka tamu mai albarka yau muna 21 ne ga watan tara alif dubu biyu da goma sha bakwai in sake gamuwa don ci gaba da karatunmu na fikhu wadda muke duba littafin risala ta ibn abi zaidin al-qayrawani wanda yau za mu tashi a sabon babi insha Allah tabaraka ta'ala wadda shi ne ya ce babun wannan babi zai tattauna ne fil imamati a cikin mas'ala na limanci wa hukumin imami da kuma hukuncin liman jagora wal ma'amumi da hukuncin mamu mabi a sallah din wato babun fil imamati a nan cikin shugabanci shugabanci a sallah ba shugabanci na harakar siyasa ake magana ba hukumin imami hukuncin shi liman yaya me hukunce hukuncensa shine za mu tattauna wato wal ma'amumi da kuma shi mamun kansa shine anan yake cewa wa ya ummun nasa afdaluhum wato shi babi da farko an kulla shi ne akan waye ya halatta ya inganta za a iya koyi da shi in ya wuce gaba shi ne maganar liman waye kuma ba a yarda ya wuce gaba ba ko kuma an hana ya wuce gaba ya yi wa mutane limanci sai kuma bayan an faɗa maka wane ne shi ya alata ya wuce gaba a bi shi sallah kuma a faɗi hukunce-hukuncensa kuma shi liman ɗin sannan sai a zuwa tattauna akan shi ma mamu ɗin menene yake kan mamu cewa in liman yana kaza shi kuma me zai yi misali liman yana karatu mamu zai karatu ko ba zai yi ba kuma wani iri in karatun bayyane ne aka hana shi yi tare da liman ko ɓoye ya ne ne abu yake duk dai za a sannan kuma mamun ina ne ya kamata ya tsaya misali in za a yi sallah in daga mamu kwara ɗaya ne kawai sai liman ina ne ya kamata ya tsaya kamar yadda aka sani ne mamuna tsaya a daman liman ko to haka dai shi ma mamun za a faɗi menene ya kamata ya yi da sauransu da sauransu wannan babi duka insha Allahu wato zai tattauna mana kan wannan masa'il shine nan yace wa ummun nasa afdalu wanda zai limanci mutane shine mafificin su sai sake kuma cewa wa afqahuhu wanda kuma fi su fiku to afdaluhum din nan ya an tsaya za a yi sallah a dubi mafificin mutane a addini a addinance to sai za su sallah afdaluhum kenan dinan وتقا وعبادة وما إلى ذلك شيء أكيد دوبا نفتا أن فسكنتي منين وتودي فيسو في فيكو ma'ana dai an ce wa afqahukum wa afqahukum ko wanda yafi su fiqhu fahimta eh, wato eh, wanda yake faqihi a sama da su to shi kuma wato munasabar su da afdaluhum da afqahuhum din wato afdaluhum yana gwada idan da faqihai ne gaba ɗaya suka haɗu to sai a duba afdal a cikin su sai ya wuce in kuma dama babu wani wanda ya san fiqhu to sai a dubi faqihu faqihu sai ya wuce ya ja su sallah a dukansu sun san fiqhu din masha Allah tabarakallah daidai gurgudu to sai a dubi wa yafi sani to sai ya limanci amma anan dai kafin komai akwai hadisi da ya kamata kowa wanda zai karanta wannan babi na limanci ya san shi wanda an rubuce shi gurare daban-daban shugaba alaihi salatu wassalamu ya ce ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah farko kenan maiki yace wanda zai jagoranci mutane harkan limancin sallah aqra'uhum likitabillah shine wanda yafi su sanin littafin Allah wanda yafi su iya karanta littafin Allah ya zama madadi wai kanu fil qira'ati sawa idan sun zama daidai a Qur'ani a wani lafazin ya ce fa'aksaruhum hazzan lissunna sai a dubi wanda ya fi su sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi sanin hadisi wa in kanu fi sunnati sawa'a sawa'a idan sun ka zama daidai a sunna to fa aqdamuhu bi hijratan sai a dubi waye ne ya fara hijira waye riga yin hijira ba ba magana shekaru tukunna waye riga hijira misali a zamanin sahabbai suna nan kenan wannan ya riga hijira shi ya fara hijira kafin saura su yi kawai sai ya wuce gaban ya sallah wa in kanu fil hijrati sawa sawa'a idan kuma ya hijiran ma rana ɗaya suka yi to fa aqdamuhum sinan sai a dubi wa yawan shekaru dole ne za a samu fifiko to sai ya to a zamanin manzon Allah haka ake farko qur'ani ake dubawa ya ummun nasa aqra'uhum likitabillahi aqra'uhum likitabillahi to me yasa yanzu kuma alkitafan fiqh sai kaga an ce afqahu ake fara takawa ga wannan ya hadace qur'ani ga wannan kuma ya karanta da qawaidi zuwa muktasar kalil rahimahullah amma bai wuce isu da yake da hadda ba na zo jan sallah mai fikihu zuwa muktasar kalil din nan shi ne ake kaddamarwa ya ja sallah da izun sa ɗaya a ka kai ko da ma alamtaran nan iya na ya haddace to shi ne fi cancanta ya limanci me yasa abin ya canja ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga ya haddace wani abu na Qur'ani to ya san dukkan hukunce hukuncen da abun ya kumsa ya san fiqhun abu ma'ana duka ake diba komi suke diba yanzu kuma mutum zaka iya ganin mutum ya haddace gayan lafazin Qur'ani bai san ma me yake faɗi ba in yana karanta shi yanda ka san kukan akuya kake ji kukan akuya in kana gane me take faɗi to haka abin da yake karantawa yake jinsa bai san ma me yake faɗi ba shi dai kawai ya haddace faɗin ne kawai to wannan baka da iko ka zo ka ce wai don ya haddace qur'ani kuma iya wannan haddan kawai yayi bai san komai dangane da abin da ya kumsa ba ko bai karanta addini ba ka ce wai zaka sa shi ya sallah ga kuma masana addini wanda suka yi karatu suka san hukunce-hukunce ka ce za ka kaddama wannan akan baka kyauta ba sai na umaru dan khattabi Allah ya kara masa yadda shekara goma yayi haddan bakara kawai kullun nakan faɗa ba wai nauyin kwakwalwa bane ya sa shakan a'a su sabai wasu suna ɗaukar aya biyar biyar ne a hadda yau su kawai zai haddace gobe ya ƙara wasu wayansu aya goma goma an kawo lafazi daban-daban to koma dai ya ne ne a takaice dukkan ayoyin da aka ce sai na umaru ya ha- kiyaye su to sai kowanne ya yi aiki da shi tukunna ya san hukuncin karkashinsa tafsirin da yake karkashinsa komi da komi biɗi biɗi kafin nan sai ya ɗaura wasu shi yasa ya daɗe ne ya shekaru kafin ya kammala haddan bakara shi yasa shugaba alaihi salatu wassalamu ya faɗa cewa wanda duk ya san ay- su eh, daga kama daga bakara zuwa har can wurin su mai sunan eh, an samu hadisi dai wanda ya ce sabu tiwal din nan to ya zama habru ya zama babban malami ko kuma dai daga bakara fatiha bakara ali imranan nisa ma'ida lan'ami har zuwa la'arafi lamfali taubati har zuwa dai a zo wato suratu yusuf ul hadhihi sabili din nan to duk wanda ya haddace iya wurin har ya kawo nan amma da sharadin fa ya san me me me abun yake faɗa kuma ya ka ka rubuta a cikin ko al-itqan ne fi ulumil qur'an na imam suyuti na karanta wannan matsala ne a takaice ko ma aina ne wanda ya kai hawurin ya kuma san me yake karantawa to wannan ya cika malami a duniya ya cika ya isa malami to wannan kenan sannan in an zo an haɗu ko tafiya ko wani abu zamani ya dawo yanzu ana duba surar jiki da kuma sutura ne ko eh, surar jiki ko sutura yanzu shi ake dubawa kawai da an haɗu ba ruwanka da cewa me mutu ya karantawa waye ne kawai surar jikin sai kama da malamai malamai ko kuma rigarsa sai malum malum shikenan kawai sai a kaddamar da shi kawai yana i ana tura shi wataƙila bai san kawai ba kai kawai kayawa abin nan ne rogo ganin kitse ka ingiza shi ya je ya kwaci ba muku sallah shikenan ku tashi ba ku san ma me kuka yi ba gaibu da haka akwai hatsari wurin matsalar limanci ɗin sai a kiyaye a kuma lura afdaluhum wato mafificin su a addini ko mafificin su a tsoron Allah in sun haɗu ɗin kenan jika ma'ana suna da shi to sai a dubi mafi fiti a cikinsu haka afkahu kuma alawazin af'al to sai a dubi wanda ya fi sanin fiku sai ya ja sallah in har ta gagara fiku abi kamar yadda dai ko mai ishmawi ne ya jero abubuwan ko a babin limanci da farko ana duba fiku wadda ya fi kawai ya wuce ya ja mutane sallah a matsa mai kawai ya ja sallah in kuma an daidaita a fiku haka sai a ta gangarowa ha a zo maganar riga ɗin ita ma ta samu shiga amma ita fa can ƙarshe ne kai har kyau ma wa ya fi kyau kyan sura wannan Allah ya baka shi to yana amfani wata rana in duka komi aka laluba daidai ne komi aka laluba daidai ne to wannan kyau din ma wata rana shi ma za a duba da haiba har da nasaba dan dangi gidan ku babban gida ne gidan malanta ne to nan yau zai yi aiki shi ma amma in akwai harakan karatu to ko gidan su waye mutum ya fito shi zai ja tukunna shi kam nan ka sai an duk abun yayi daidai to ake duba gida ne gidan suwa ne a sun fi manya-manyan malamai a gidansu to sai a kaddamar da wani tunda kowa ma ya yi karatu to haka ne wala ta ummul mar'atu fi faridatin amma mace ba ta limanci abin da ya shafi farilla ko wala nafilatin haka nan kuma ma a nafila ma ba ta limanci ita mace la rijalan wala nisa'a bara ta ja maza ba bara kuma ta ja mata ba ‘yan uwanta. Wannan abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a zamaninsa ya taɓa naɗa mace liman. ya taɓa naɗa mace liman amma mata ‘yan uwanta take ja ya naɗa ta umurkana tana limanci wa bayinta abinda ya haɗa su da bayinta ya haɗa su wata rana bayin suka kashe ta da suka kashe ta shugaba alaihi salatu wasalam bai sake har ya ce gagarinku bai sake naɗa wata mace ta yi limanci ba shi yasa sauran mazhabobi irin su mazhabu malik da makamantansa suka tafi akan cewa kawai khususiya ce annabi ya khaffafe ta ne akan wannan mas'alan kawai ita kaɗai ne ya yarda mata kuma ba wannan faɗin babin ba ne kawai akwai babo ba da yawa wanda ba su halatta wani ya yi annabi ya sa wani ya yi a musulunci suna nan irin su birjik kamar annabi ya dubi wani ya ce ya halatta masa ya yi layya da dabban da bata kai layya ba yanzu hakan sai ya ba da dama kai ma ka je ka sayo ɗan tayi ka ce za ka yi layya da shi don ka gani a bibi annabi ya umurci wani ya yi to kaga wannan abin da yake ruɗa wasu kenan ba san hakamu daban ba da kasa'isu kasa'isu annabi ya dubiyo ne kasa sai shi ya sama waɗansu yanzu suke rutuwa kamar ɓangaren salafawan zamanin nan wai ai gashi nan ya tabbata sahabi ya zo ya yi sallah da annabi ya koma sallar da yi da annabi ya je ya limancin ta kuma ko ma'azu dan jabal kenan radiyallahu anhu wa arda zai zo ya sallar lisha da annabi ya je ya ja mutanen angonsa lisha daga kenan kai ma yake yaka to waye ne yake daidai da annabi da zaka je ka bi shi sai ka je kai wa mutanen angon naku kwakwalwa ce take rudewa ba san khasa'isu ba annabi yana duba mutum ya ce mai yi kaza yau din nan annabi ya ce kaza kawai haka ma ummul mu'minin Aisha tace ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka ya rasulullahi ni ba na ganin ma Allah ubangijin kan in ba kawai shi gaggawa yake duk abin da yake kana so kawai gaggawa aiwatar da shi yake kawai saboda haka dai mace ba ta limanci to wasu mazhabobi wasu malamai kaɗan fa kaɗan kaɗan a malamai suka ce ya halatta mace ta yi kai ma kwata kwata ma ina gama fa tsanani fa abun da wuya in sun fi biyu a malamai da ka samu da wuya in sun fi biyu su din ma suka yi kilafa wannan yana wannan bangaren na gani za ka iya yi wa mata ƴan uwanta limanci wannan kuma ya ha mazan ma amma shuzuzu ne sun shazzantu domin in mace za ta yi limanci fa abun fa za a yi barna da yawa a musulunci na samu matsala yanzu misali ranar juma'a a gama haduwa ana jiran liman ta zo sai aka zo kawai sai ta turo ɗanta ya zo ya faɗa al'umma fa liman fa yau ta aiku a da asuban nan liman yau ta sauka to yaushe musulunci zai kalli rashin irin wannan ko kuma yau liman ta tashi da da haila hakan zai liman zai sai wasa da hankalin mutane kaga ba zai yi ba ko kuma ana tsakiyar sallah hailan ta dawo shi ke nan kadi a masallaci kuma shi yasa kawai ma su ka aka ɗauke musu banda da liman su da aljanu duka sai dai su bi sallah mata ba a aljan baya liman duk karatunsa kuwa eh a mutane suke zuwa su bi sai dai su yi sallah su kada in sun rasa jami aljanu liman a sai dai su to sai ce me yawa haka nan kuma fa ba mace kadai ba har kun samu shi shi ma baya limanci kun samu shi mata maza wanda yake da surkuki a wurin rabiyan gadon sana mun tattauna kan sa ko a wurin ilimin gado da muka yi to shi ma dai na ce dai wai da za mu yi rahabiya ne ko haka mata mu sata ba gaskiya littafi ne rahabiya na ilimin gado waka ne zai taimaka mutuka zai buɗe kwakwara ko dai za a bar shi tukunna sai dai gaba dai hana ya kamata a sashi ko in mun gama wannan din sai a sashi ne rabiya ko kuma kawai in an gama wannan za a shiga mutasar an askari din na ke cewa na ke sorry anyway so haka nan kun samu mushkil shi ma baya yi idan kuma ɗaya daga cikin mutane ya yi bisalla ya bayyana masa matete ko kun samu mushkil ne to fa zai maida me zai dawo da sallah har abada sai ya dawo da sallah ga nan wata ƙasa wai an samu wai mace wai tana limanci wai har har preaching take wai a juma'a wai masallaci har juma'a saboda tsabar iskan ciki to saboda haka su abu ibrahim al-andalusi su ne kaɗan daga cikin malamin da wai suka ga suke ganin halaccin abin nan mace za ta iya limanci din wai amma wa'inda suka yadda mace za ta yi limanci din wa mata ƴan uwanta din to su ma ba wai irin limancin da namiji yake yi ba ba za ta zo a yi mata ita sahu ita kadai sahu ba kamar liman zaran liman shi kadai sahu ne sai a haɗa sahu a bayansa to ita ba zai yi haka ba mace ga wanda ma fa a wurin soyayya halatta mace ta yi liman cewa ƴan uwanta ba za ta yi wuce gaba saura gaba da suna bayan ta ba kamar yadda wancan ja'irar kai da aka nuna ita za ta shiga cikin sahun gaba ne amma tsakiyar sahun sai ta tsaya tana yi suna koyi da sallanta su din ma da suka yardan kenan ai haka ake ba wai za ta wuce gaba kamar yadda waccan kai ko lullubi babu ba na akan akan nuno ta tana gaba ga maza maza da mata ma akwati dai suna da tsaye suna da yan iska ne kawai Allah babu wani magana a wallahi shedanu ne kawai so to anan akwai maganganu da ya kamata shi mallam ibnu abi zaidin alkairawani akwai abinda abubuwa da bai kawo ba akwai abubuwa wajibai nan da ya dan nuna ya hararo mana cewa lalle an samu ta na azkura kafin limanci yayi mazantaka da gaske ka zama namiji ne da gaske kan ka zama liman ko wannan sharaɗi ne duk da akwai khilafa ɗin wanda ba mai tsanani ba sosai to amma akwai kuma babban sharaɗi shine islam a limanci dole liman ya zama musulmi in liman bai zama musulmi ba bai zai yi kafiri ya ja sallah ba ya faru a baya a kano cikin almustashirikun din nan akwai wani bature da ya zo ya zo a matsayin wai ya yi karatu addini sosai sai ya zo kawai a matsayin wai malami aka zo kawai aka kaddamar da shi ya rika yawan mutane sallah yana koyar da addini amma aka san irin su akwai da sisa akwai abin da suke koyewa cikin koyarwa a shigar da wasu ra'ayoyi wanda ba na addini bane don a ɓadda mutane da ƙarshe kanka an kara kaga kawai gari mata ce yayi shekaru yana koyarwa wata rana sai koma kasar su sai koma sai turo takarda gaya wa inda yake ja sallah din nan har juma'a shekara biyu ma ina biye yana juma'a ko shekara biyu ko uku ne ya aiko takarda gaya musu shi ba ba musulmi bane cikin malaman mu dai ko wanda yace shi ya biya sallan shekara biyu wanda ya bi mutum na to haka dole ne musulunci sharadi ne limancin kafiri duk iya sallansa bai halatta ba haka nan akwai sharaɗi na gaba wanda shi ma akwai saɓani wato balaga akwai saɓani amma dai shi ma sharaɗi ne yaro ba zai limancin farilla ba yaro limancinsa bai inganta ba ga baligai a zo a gabatar da yaro wanda bai balaga ba ya ja dutta bai sallah sallan farilla to wannan bai halatta ba bai inganta ba saboda shi yaro in yana yana sallan farilla nafila ce auren sa shi ba farilla ba ce da haka mai farilla mai nafila ko mai farilla ko ba zai bi mai nafila ba sallan nafila bayan mai farilla bai halatta ba a maza ba don haka amma yaro zai ja sallan nafila ya ja dattabai baligaggu sallan nafila irin tahajjudi irin asham komin kankantansa inda yana da tamizi yana rarraba wa ya iya sallan to zai ja sallah ba matsala ana haka nan kuma yana daga cikin sharuɗa na limanci wadda shi nan a nassin rubutun sannan bai kawo ba hankali sharaɗi ne liman ya zama mai hankali bai inganta mahaukaci ko kuma wanda bai gama warkewa ba daga hauka zo ku ƙaddamar da shi ya muku limanci to wata rana za a kwaba zai gama sallah ya ce kuna buƙatan ƙari ne ko kuma ai ta sallar ta ki karewa ko ya zauna ta iya kawai ya manta da ku ku jira ku jira ai sallawa ina ya fiska kawai abulla duk ba abin da dai ba zai iya faruwa ba a takaice bai inganta limancin mahaukaci sai mutum ya zama full tukunna kafin ya zama liman kuma limancin ko na rana ɗaya ba ko na lokaci ɗaya ba wai a ratibi ratibin liman ake magana ba kar ku zo kawai mutum kun sani fa garanti kwanan nan aka kunce shi a turu don kawai kun ga ya dan fara gawe bambancin fari da baki da gabar da yamma kawai ku zo kwanan nan aka kunce shi wai ku ce wai bismillah saboda malami ne to ko ilimin zai na tokare sama sai ku haƙura don irin wannan wallahi yana faruwa da yawa in ba interview sosai aka yi matsalan haukan nan to za a iya samun matsala sai kun gama komai wallahi sai zai ya muku kwaba ku dauka ku kuna tare da mai hankali ne sai da bincike ne bincike kawai sai ku sai ku gano ba ashe babu sai ya faɗi wata maganar da kawai sai ku gane lalle akwai akwai kura to sai a tabbatar da cikakken hankalin liman tukunna kafin ya zama liman din sannan shar'i ne kuma ya zama yana da ilimin da abun da ilimin da sallah ba ta inganta sai an san shi tukun aƙallan ilimin da sallah ba za ta inganta ba za ta yuyu ta inganta ba sai da shi to limamin ku ya san wannan ilimin kafin ku yarda ya wuce gaba ku bi shi amma a nan fashi liman in jahili ne to ya halatta ya ja jahilai yan uwansa zalla da liman jahili bai karanta komai ba wayannan su ma ummiye ne jahilai ne ba su san komai ba ba rubutu ba karatu daidai ya wuce ta jan su ha su mutu ya halatta amma da sharaɗin ba samu mai ilimi ba ana samun mai ilimi to ya tashi a aiki shi kuma sai ya ba ya dawo baya ya shiga safu shi ma ina fata dai ya fita shi ma lallai ne ya zama yana da ilimin da aƙalla sallah ba ta inganta sai da wannan ilimin sannan ya zama liman ya zama adili ana bukatan adalci sai dai an yi saɓani wurin adalci ɗin ma'ana adalci kishiyar fasikanci kare zama fasiki liman kare zama fasiki fasiki baya limanci to sai dai wasu sun yi malamai sun yi sabani fasikancin wanne iri ne na gaɓoɓi ne yake hana limanci ko kuma fasikanci a cikin sallah da ya ta'allaka da sallah fasikanci wasu suka ce wai wanda ya ta'allaka da sallah kaɗai ka mutum yana neman naku to sai ya zama yana jin girma a neman ji yana jin kasa da an ya wuce ma yana jan sallan nan yana ji babu kamansa ai fifikonsa ne bai wanda yake da ita ne kukan gaba ɗaya dokan shi matsayi ba shi yasa ya wuce gaba ke yana jin kansa to wannan fasiki ne wasu ce shi bai halatta ya riga sallah wasu suka ce a'a fasiki na gabobi ne ka mazinaci ka mashayin giya ka mai wato matsayyaci mai yawan ƙarya to wayannan bai halatta su zama limamai ratibai sannan kuma yana daga cikin sharaɗin limanci wanda ake kawowa ya zama mutum yana da iko na cika rukunai yana da iko na cika rukunai na sha zuwa nan masallacin da muke ciki sai in ga ana sallah ba na bi ba zan bi ba akwai wanda yake zuwa baya iya yin cika rukunai wasai kawai don yana da kudi kawai sai in an zo sai a sashe waye ya Allah ni ko ba ba zan bi ba wallahi ba zan bi ba sai dai bari su gama sallar su sallah dama muna da sharadin in lokaci yayi ana sallah ana ni nake ba da sallah a sallati amma in lokaci yayi ko asuba ko menene ai sallah kawai to shi yana da kudi sai a kaddamar da shi bai karanta komai ba ko ko baya iya cika rukunai mukaddara ma duka duka mu ma mu mu jahilai ne to tunda baya iya cika rukunai kaga ai sai a hankali ko kunkun kunkoson sa ne yake da problem ko ya ne ban san marmari amma dai yana da damuwa ne zamar kamar kneel down yake yi in ya zo an zo zama sai sai ya kneel down duk kuna zaune a ƙasa don shi a sama ba iya duk abubuwan da ake nan baya yin su kuli in ga yana bankare yana haka dai a je kai ran bi kai ba kana da kuɗi to ka je kai limanci a harkar kuɗi an zo wurin ai gasa wurin gina masallaci ya da kai ka jagoranci wannan da sauransu amma banda dai ka wuce gaba ka ja sallah to haka jahili wanda bai iya bai san addini ba bai san fiƙiu ba to bai halatta malami ya bi shi sallah sai dai jahilai ɗan uwansa haka suke faɗi ko ina ga mai sharhin samarun danin nan ma ya kawo duka bayanin nan fal jahilu bil qira'ati aw al fiqhi la tasihu salatu al muqtada al'alimu bihi jahili wanda bai iya karatu bai iya ba fiku to malami shi kuma ya zo zai zai zai bi shi sallah yana jahili to bai halatta ba yawwa kaga wa amma ummi bi mithlihi fa tasihu inda inda faqdi qadi amma jahili ya limanci irinsa to ya halatta sallan ta halatta in an rasa malami jahiliya ja jahilai wannan ba komai la inda wujudi amma banda in akwai malami kan a kaddamar da wani jahili don yana da kuɗi ko yana da sarauta to a takaice abubuwan dai suna da yawa wadda aka abin nan wurin fasikanci din sabanin da aka yi wasu suna ganin fasikanci da ya ta'allaka da sallah ne amma shi imam abin nan shehu halili mai muktasar kenan shi ya ce kawai in dai fasiki ne mazinaci ko mashayin giya ko makaryaci irin su to kawai bai halatta ya ja sallah ba shi ne ake nufi fasikancin shi ake nufi saboda haka dai wayannan abubuwa duka an kawo su haka nan kuma aka ce dole ne wanda zai yi sallah zai ja sallah da wanda zai ji sallar ya zama an samu ittifaqi na mazhaba a wurin wajibai kai da kake bi da shi da yake janka a wurin wajibai duka kun ittifaqi misali dukan ku kun yadda fatiha wajiba ce ruku'u wajibi ne kaza kaza wajibi ne kar liman aurensa kaza ba wajibi ba ne mamu kuma shi aurensa wajibi ne kar a samu wannan a samu ittifaqi na wannan sannan kuma ya zama sallan da liman ɗin zai ja mamu ya zama irinta ne sak da sak kar a samu bambanci na sallan da za a yi bai halatta mai yin sallan a zahar ya bi mai la'asar kamar yadda wannan mai sharhan samaru dani za ka ga ya kawo su duka ko wala ya fi'u zuhurun khalfa asrin can ƙasa za ka gani wala wala aksu bai halatta mutum mai azhar ya bi mai la'asar ko mai la'asar ya bi mai azhar wala ada'un khalfa qada haka bai halatta mai ba da sallah a yanzu ya bi wanda yake biya shi ma azhar ne yake amma biya wata azahar ce ta kuke mata ta shekaran jiya misali kai kuma azahar din yanzu zaka yi ta azahar da azahar da ai duk ne kawai Allahu akbar to to bai halatta ba wala aksu to kaga yake wala zuhuru sabtin kalfa zuhuri zuhuri ahadin bai halatta wannan yana azahar din ranar asabar wannan kuma yazo yana azahar din ran lahadi sai sai zai bi shi wala aksu haka akasin haka to haka dai abubuwan wa muwafaqatu mazhabil ma'mumi ko ma'al imami fil wajibat shine magana da nayi datun nan duk na san ya kawo abubuwan duka a samu muwafaqa daidaito na mazhaba ta mamu da liman a wajibai a wajibai bai halatta yace ولا يصح الاقتداء بمن يسقط القراءة من الأخيرتين kagani kai kai mamu da liman sai kuka samu sabani shi mamu a mazhabarsa yana sarayar da karatu a salloli raka'o'i biyun karshe liman kuma ana shi bai halatta a yi haka ba to ba a so haka a samu daidaito a tsakani haka dai abubuwan duka ga sunan sai dai akwai wani matsala da aka ce in sallar juma'a ce sharaɗinta ya ɗan sha bamban ita wajibi ne sallar juma'a a samu hurriya mutum ya zama ɗa a juma'a sannan kuma ya zama zaunannen gida ga shi nan can layin second to last ya faɗa wal imamatu masalan menene wal iqamatu wal hurriyatu fil jumu'ati ko ya zama lalle zaunanne ne wal ikamatu kenan a gida gari wal urriyat da kuma ya zama da fil jumu'ati fala tasihu imamatu musafiri illa idza kana khalifa wato bai halatta matafiyi limancin juma'a sai dai in ɗaya ne daga cikin jagorori misali babban jagora ne a addini matafiyi ne kamar irin misali a ce maulan mushi ya zo kawai sai ya jira muku a kuma to an ce shara'in limancin juwa ya zama zaune nan gari banda matafi to kaga sai aka ce illa idza kana al khalifa irin manyan kalifofin shehu ibrahim kenan duk su ne kalifofin da shehu ibrahim to shi ya halatta kawai liman ya dama mu kawai rana inda shehu duk inda shehu yake dama liman ma mu yake dawa dole kama kuma har babban masallacin abuja an taba zuwa ina tunawa mun je wani zikirin juma'a da aka yi a kai liman da mutum nan kawai sai ya zo kawai sai ya zo ya tsaya gaban manyan kalifofin shogara ɗin na duniya gaba ɗaya sun haɗu yana zazzare ido yana kallon su wai ya wuce wai zai ya su sallah ya ishe ka a Najeriya da shi ɗaya na wuri Maulana Sharif Ibrahim Sani yana wuri a Najeriya a halifofin shehu na duniya kuma wallahi imam imam Hassan Sisi yana wuri Sharu Umar Haidara yana gurin shehu Tijjani Inyas yana gurin babban kalifan da shehu Sheikh Hadi Al-Murtani yana gurin shehu Tijjani wallahi ina tunawa na rantse da Allah da waɗansu muridai suka yi kukan kura sama suka yi da shi wallahi yan tsawabuwan sa kawai ba suna fara wallahi ko haraba bai samu ba lalle cikin masallaci can waje suka je suka wurgar da shi aka aka kaddamar da malamu shi wadai da sallah hararan ne wurin sai a baki suka je shi yana an gama sallah yana jawabi bayan sallar cikin juma'a ne kawai suka je suka suka kashe wutar masallacin a nan ne aka fita su shek bashir suka fita da gudu aka je aka nemo irin masu sai da magani na motar nan aka zo aka kawo motar aka kara aka kawo shi aka ce su kashe su je a haka aka yi majalisi wannan in sun zamu dama me kake tsammani ba za su yi ba makari kawai dole ne fa mai kai zo kasuwa ya sa ya zama liman dole da kafa ne an ce shehu ran sale ce kawai abin nan kawai a zuba ta a ƙasa kawai a fefe shi ya sa muka samu in ba haka ba kana ji batun jani yadda aka tsane shi a gwamnatin najeriya wahabiya ta yi katutu ta yi babakere ta yi share wuri zauna kan isa ka zo kusa har ka zama limamin najeriya in ba an ce zuba ta ƙasa ba aka zuba ta kuma suna ji suna gani suka tashi cikin sanyi ba inda suka iya an ce a zuba ta ƙasa an kawo takarda da biyu kowa ya zubo ta da amma wallahi tallahi da cancanta da irin nasu ne za a duba a ce zaɓe za a yi ai ko ko carbi kawai kake riƙewa ba alƙwaran baka ɗari gaba su baka limanci abuja ba carbi kawai in kana riƙewa Allah ba za su baka a nan malam Musa ai aka ya taba faru amma ok ba ba abin nan bane ba ziki taron zikinin juma'a bane maulidin shi Ibrahim ne don ina nan akai abu an yi hailala ran juma'a ne hailala akai zikirin juma'a masallacin tashin sallah ya zo ya wuce gaban wannan abin nan zakoka wai zai ja sallah washe gari shehu da karanci wallahi ya ce ina limamin abuja ya ta kira ya ce ya ga yi da ɗan gane ta yau ya zai ce a baki ya buɗe da addu'a shehu ɗayu sai ina limamin abuja ya mato na wallahi a was there shekaran da aka yi maulidi na abuja din maulidi shehu ibrahim da zo tsabar fitara wai zai zai jan sallah ta ina zaka fara fatiya ba sai ta gagare ka ba a gaban wa'annan fatiya na ran da Allah sai ka gagara karanta ta ka zo a ka wuce gaban ka kama ta wallahi ta gagare ka kaiwa cap saboda haka dai wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi wato abin nan abin da ya shafi wannan kenan wala nafilatin la rijalan wala nisan mace ba ta limanci farilla ko nafila ko maza ta ja maza ko ta ja mata wa yaqra'u ma'al imami fi ma yusirru fihi shi mamu zai karanta tare da liman ɗinsa cikin abin da liman ke ɓoyewa in liman yana karatun ɓoyewa ne azar la'asar su ne ake ɓoyewa to in liman yana koyewa kai ma sai ka koye tare da shi kai ma mu kuma koye wanda ake nufi harshe ya motsa shugaba alaihi salatu wassalamu aka ce in yana jin sallan azhar ko la'asar ana ganin motsin haɓarsa da gemunsa suna motsi sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai za ka shiru ka kirɗe bakinka ba ka shiru kana ta tunani tunanin karatun a ranka ba karatu ba ne wannan shi yasa ma ko da jaraba a jikinka don kai wannan irin karatun ba kai laifi ba kai shiru kai kai ka tuna qur'ani a zuciyanka kana tuna alhamdulillah rabbil alamin ka je har fatiha kai ta tuna bakara ka har har har har fansunan alƙawarin kefiri daga farko ba komai ba wani abu in dai a zuciya ne amma harshe ya motsa haramun da janaba illa al-ayata aw ayatayn wa nahwi ko yawa kamar yadda yazo a fiku wala ya qara'u ma'ahu fi ma yujharu fihi amma bai halatta wato mamu yayi karatu tare da liman fi ma yujharu fihi a cikin abin da liman ke bayyanawa in liman yana karatu karatu a sallah magriba raka'o'i biyun farko sallan isha raka'o'i biyun farko da kuma sallan asubahi gaba daya ma mu baya karatu shi yake sai dai a magriba raka'a ta ƙarshen nan daya da isha raka'o'i biyun ƙarshen nan to za ka yi karatun fatiha single din nan tare da liman ɗinka nan ma in baka yi ba ba komai in yayi ya ɗauke ma a mazhabar malikiya banda su ahnaf mazhabar abu hanifa da kuma bangaren ja'fariya da sauransu su kuma dole ne sai ka yi fatiha saboda wai in ba ka yi fatiha ba babu sallan ba ta inganta ba to fatihar ma ka san kokowa ake ji fatihar kanta ana kokowa ne fatihar wa an ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kokuwan da ake yi shin fatiyar a raka'a ko da ɗaya ne a cikin sallan gaba ɗaya ko mai raka'a hudu ne ko kuma kowace raka'a sai da fatiya Allah ke karba shi ne sabani in an samu fatiya ta samu ko da a raka'an farko saura sai aka yi in mai raka'a hudu ne sauran duka uku aka yi da sura sura kawai yayi ko kuma to shi ne shi ma nan akwai magana sosai in ka dubi a duk wala mazahi bai arba za ka dubi iri iri na mazhabobi hudun nan ma tukunna bellen kana in an fita waje ka me yasa aka ce in bayyanawa ne ba a so a abin nan wato in bayyanawa ne ba a so a kai karatu tare da liman me yasa saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala me ayan take cewa wa idza quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu ko haka ne idan ana karanta qur'ani ku shiru ku shaura ku saurari qur'ani ku shiru shi yasa to liman yana karatu in dai bayyana yake to shiru ake ba ba ai sai dai in yayi na boyewa ne to nan sai abin nan to a nan akwai magana da aka yi a mazhaba aka ce ko da kuwa ba ka jin mai liman yake faɗi kar kai karatu misali ba su fika liman yana can gaba sahu sun yi yawa kana can baya shiru ba ka jin komfort ɗinsa to ba a yadda kai ba ko haka wayansu kuma suka ce a'a wasu mazhabobi suka ce in dai ba ka ji to za ka yi karatu saboda ana gudun kar ka yi shiru tafakkur ya shigo ba ka komai kana shiru kawai ba ka jin na liman kuma belle a ce jin nasa zai sa kai ta tuna karatun Allah a gaba sai kai shiru ba ka jin komai to tunani zai shigo da dabburi tafakkuri duk za su sahu zaka wayansu suka ce kawai in har dai kawai ba ka ji sai ka abin nan wato sai ka dan jika yin karatu ko da a sirce domin wa'insu suna tsanantawa akan yi tare da liman na bayyana na bayyanawa wa'insu suna tsanantawa sosai kamar yadda ya zo an ce manzo Allah sallallahu ya kasance yana karatu a cikin sallah sai ya ji wani saurayi yana karatu a cikin lansawu to take sai wannan aya ta sauka wannan aya sai ta sauka wai za ku alqur'anu din kenan fastami'u lahu wa ansitu wani ne annabi yana karatu a sallah shi ma yana yi sai ayan nan ta sauka sai ta hana kaga kenan sanadin wannan ne ma ayan ta sauka da haka sai a kiyaye kenan haka nan in ana hudu ba ran juma'a nan ma ba a son a yi magana shiru ake yi
in ana karatu a sallah shi ma na bayyane shiru ake yi to ina ga za mu kwana a nan don farko-farkon inda ma ya fi son ya fi bayanai sosai kuma an ɗanyi su daidai gurgudu zama na gaba sai mu tafi karatu kawai man adaraka raka akan fa aksara sai mu tashi akai insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك هل كان يمدتر باتر اللهم صل نعم to to to
yana kallon mutum da ya fi idan da sallah sai sallah mace ta kake malam ba mu muke sallah ba ne da ya nufi ta gona ka sani ka sani tabbata da sallah ita kuma na mutum da ya biya zahar ba ne kace ba ka zahar ba ce kace to ya gina shi a to ai ba da ma hakan ya aji ya ce ka ji kenan ya sa ya fita lauyi ya sa ya ya sa ya kama ya sa ya faɗa na sauransu
shi wannan wanda ya gani to wanda ya ji labari ma sai ya sake ba da ake matsala ce akwai matsalar da ita ba komai sannan mutum ya yi na taɓa gaya muku ai to wannan wanda bai yi azahar ba ya zo ya ja kula asar kai a ma'ana hauka a duniya wato mutum ƙarfi da yaji wani zai addini amma bai san shi ba سبحان الذي بالعزة من سبحانه الحمد لله